أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wanda zai kasance shine karatun farko bayan komawa daga hutun sallah na sallah azumi jiya mu koma karatu na muwadda malik yau kuma an koma karatu na littafin al'adabul mufrad na babban malami imam buhari yau muna ladi nawa ga watan shawwal sha sha hudu sha hudu shahun sha uku da wata sha hudu to an samu sabani sha hudu da watan shawwal shekara ta 1446 muna fata allah mana mafaka a bisa abinda za mu karanta a kamuje hutun sallah mun tsaya a ƙarshen babe na 378 turwasan sosan 18 mun kare ruwaya ta 852 mun kare ruwaya wisan sankande yanzu mu tashi sabon babe zan mu tashi babe na 379 babe na 379 babe turwasan sosan 19 to masu wadda tarihi sun samu sabani sha biyar ne yau muke kautar shawar maimakon sun ce sha hudu ɗai kwana biyu ne ba sai mu buɗe babi na 379 turwasan sosan jidinab imamu buhari yawa baban tarjama baban shine kaifal kaifal mashayu ma al-kubara'i wa ahalil fadali kaifa tarjama baba kaifa almashayu ma alkubra'i wa ahalil fadal kenan kaga tarjama baban ta zo imam buhari ya kata akan su'al tambaya ne bai baban ba akan ga bai ce ma ba mashayu kaifar mashayu yace yaya tafiya ya in mutum zai tafiya ma alkubra tare da manya nan manya da yake ne kabiru sin mai shekaru kenan wanda yi ka shekaru kamar yanzu ga ka ga wanda yi ka shekaru za ku yi tafiya da shi ya za ku yi shi ruwa za a yi gaba za ka shiga ba za ka tsashi ne ke ba kenan shi ne kaifin mashewa ma da kubara kubara kenan kabiru sin mutum ya yi ka shekaru za ku yi tafiya da shi ina za ka tsaya damar shi abun gaban shi bayan shi da ya zauna sai ce wa ahalin fadali ahalin fadali su ne? ahalin fadali ba abuta mukami fadala kenan masu fadala kenan mai ilimi ko mai mulki ko mai sarauta na da ce ma kaifal mashayu ya zaka yi tafiya ma alkubara tare da manyana na shekaru wanda ya giga nan kuma da ya ce wa ahalin bala da masu mukami kenan masu mukami a yi hidin kai gani shi ba tun da zaga wani ya da mukami na ilimi ko na sarauta ko wani abu amma dai kai kayi shi shekaru da wanda ya bambance ma kenan ya kama masu shekaru da masu wa farala kenan masu farala su ne masu masu mukami masu girma kenan nan suwa suke shiga masu mulki da sarauta da ilimi kenan da ashabul fadal su ko nan kumara kenan kabiru sin masu shekaru kenan uwaye ina su shiga eh kenan uwaye suna shiga kibar sin masu shekaru to yayin tahiya da uwaye mutum zai tahiya da baban shi ya yake tahiya mai ruwaye shi tahiya da baba mai tambaya uwaye in saka mutum zai tayar baban shi in ka koma hadisi na ina 44 ruwaya ta 44 ruwaya ta 44 wannan hadisi na 44 babi na 23 kaga ainihin buhari sai ce babun la yusammin rajulu abahu mutum in zai kiran baban shi kai kama sunan shi wala ya jiru su ƙablahu in sun zo guri shi da baban shi kai riga ya baban nashi zama wala ya shi a mamahu in suna tafiya da baban nashi kai shiga gaban baban sai kama wannan hadisi na 44 hadisin hisham dan urwa hisham dan urwa yake cewa daga baban shi urwa bin zubair shi ko baban nashi ce ya ba da labari yake cewa anna aba huraira da abasara rajulaini aba huraira ya ga mutum bi suna tafiya aba huraira ya gawa mutum bi suna tafiya da ya ga mutum bi suna tafiya faƙala ne ahadiki ma sai ya cewa ɗayansu ma haza minka wannan miƙinka ne ma haza minka wannan kenan ba hura ne ga mutum suna tafiya sai sai cewa ɗaya ma haza minka wannan mekinka ne faƙala abi sai ce babana ne sai a ba hura mai da siya faƙala sai ce la tu sammihi bismihi idan zakkai kiraye shi kakka kama sunan shi sai dai ka ce baba ko abba wala tamshi amamahu in kana tafiya da shi kadda ka shiga gaban shi wala tajlis qablahu in kun zo guri kakka riga ya shi zama kenan nan kaga kenan can baya ya ma yanda ake tafiya da uwaye kenan da uwaye da yace ma in kana tafiya da babanka na farko na sayar da aba kure rayuwa wannan namiji yace kakka kirayi babanka da sunan shi in kuna tafiya da babanka kakka shiga gaban shi sai malami guri shari suka ce inda zaka shiga babanka zaka shiga gaban shi gurin tafiya sai iya ya zama to kamar da ne kuma hanyar ko bata da kyau haka kenan kaga ai kama hannun shi zaka yi dan kana tsoron kai taka kaya ko wani abubuwa a hanya kenan nan kaga kama hannun shi ne zaka yi kashe gaba to amma dai haka tafiya ne inda babu wannan darure kenan in kana tafiya da babanka kenan yana sai na ta aba kurera kar ka shiga gaban shi sai dai ka tsaya bayan shi ko kuma yace malamin gurin suka ce in kuma shi ya kamo hannunka yace kujeru to wanda sai ka tsaya gehen shi amma dai an hiso shi ma ka tsaya daga gehen shi na dama kenan a sunna a wanda ya wasiya ta ta ba ku rera da wannan namiji da hiya da baba ya ake bayan shi zaka tsaya sai dai a sai dai in inda za a shiga ana tsoron da kai wata darura ko ai wani lungu ne wani guri ne za a taka wani abu za a iske rufi ko a taka gwararru ko wani abuwa kenan kai zaka shiga ba kana gidan shi na kenan amma dai in babu wannan sai ka tsaya baya baba yana gaba sai dai in kuma yace zo to sai ka dan jeri da shi amma dai shi ma sai ka tsaya daga sharin shi na na dama kenan nan mun kare na baba ko kenan sai ka kuma kuma ruwaya kenan shi zuma nan to sauran kubura manya wanda sun yi ka shekaru in zaka yi tafiya da su ko kuma masu mulki in zaka yi tafiya da su kenan wannan hadisin dishi zai hudu mu a cikin mayu ta fara mu ya ne za a yi tafiya da su sai yau ai duk girmama ne kamar mutum yana da sunan babanka ai ba a su ba ka kira sunan shi ba sai dai ka ce mai sunan baba kamar yadda al'adar mu suke ai haka ne duk mai sunan baban ka ce ake mai sunan baba ko ka ce mai abba kenan duk girmamawa ne kenan ba so ka kira shi da sunan baban ka sunan baba ko baban ka ma in kuma darura ta kama ko ka je alkol ne ko gurin aiki ne ko gurin abu aka ce ya sunan ka akan taka cika taka da ai kama sunan shi ta nan wannan kuma ai duk darura ce amma dai ai a haka ne baka ce ba Musa kawai misali to sai ya ce
قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا حدثنا عبد الواري قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال بينما بينما النبي صلى الله عليه وسلم في نخل لنا نخل لأبي طلحة تبرز لحاجته وبلال يمشي وراءه يكرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي إلى جنبه فمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبر فقام حتى تم إليه بلال فقال ويحك يا بلال هل تسمع ما أسمع قال ما أسمع شيئا فقال صاحب هذا القبر يعذ- يعذب فوجد يهوديا
wannan ruwaya ta zo a cikin musnad na imam ahmad kuma ta zo ruwaya ce ta zo da ruwaya muta'addida kamar ta zo hanya hanya da dama amma dai malamai suka ce ita wannan ruwaya duk hanyoyin da ta zo hanyoyi da sahihai kenan ruwaya ce sahihiya yace hadasana abu ma'amar hadasana wa abdul waris ana cewa abdul waris bin sa'id hadasana abdulaziz anwa an anasin daga anis hadimin manzan allah sallallahu alaihi wasallama anis wanda ya shekara tara yana wa annabi sallallahu alaihi wasallama hidima wanda kuma a cikin duk sahabbai shi yi su daɗewa a rayuwa mun sha tarihin shi wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya mai addu'a allah ƙara mai kwanikai allah ƙara mai dukiya da 'ya'ya inda yake cewa duk addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya mun kan umutu duka na gani Allah ya karba da yace ban gani ba ita ce ta aljanna sai mun je can Anas yace bayyana man nabiyyu sa'annin da annabi fi nahalil lana yana cikin dabinan mu kenan yana cikin garkar dabinan mu nahal itaciyar dabinu kenan sa'annin da annabi yake cikin na halillana kenan yana cikin garkar dabinanmu yake yi kenan yana cikin dabinanmu kenan yana cikin garkai dabinanmu sai fasarta ma a gaba sai ce na halilli abi dalha garkar dabino ta abi dalha wane ne abi dalha mijin uwa anis ne shine abu dalha da baban anis ya rasu abu dalha shi ya auri abu dalha al'ansari shi ya auri uwa anis wadda ake ce mata sunanta uwa anis a sunanta ummu ummu sulaim rumaisa rumaisa ita ce uwa anis to da baba anis ya rasu kenan abu dalha shi ya auri uwa anis kenan anis ne yana yaro sai su kasance a yana girma gidan abu dalha kenan don wannan sai ce fi na halin lana annabi yana cikin gonan mu ta dabino sai fasalta ma ce na halin li abi dalha gonar dabino ta abi dalha abi dalha kenan mijin mamasa sai ce tabarraza li hajatihi ai kharaja tabarraza li hajatihi ai kharaja li hajatihi kenan annabi ya fita zuwa biyan bukatar shi da gewayawa yana annabi suna cikin ina doki abin ya kana gani a filip annabi yana ina cikin gonar da biyu notawa abu dalha ga suna suna ciki yana ciki sai ya tafi biyan bukatar shi da ya tafi biyan bukatar sai ce wa bilalu yamshi wara abu bilal yana tafiya bayan annabi bilal wasan shi ko suka ce babban bawa kowa fallada ne ko tarihin shi dai kowa sani yana ɗaya daga cikin wanda suka sha wahala suka sha wahala a ƙarshe dai abubakar siddiq ya saye shi ya yanta shi bilal ya kasance shi ne babban ladani na manzan allah sallallahu alaihi wasallama kuma bilal duk wannan ya kukkuka da aka yi na manzan allah sallallahu alaihi wasallama duka bilal ya sharaka duka shahida mushahidu kulluha duka ya kukin annabi sallallahu alaihi wasallama bilal da shi aka yi kuma ya rayu bilal bayan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama har khilafa ta umar bin haddad a lokacin nan aka ce a wani kauli ya mutu ya huta mujahidan ila sham a nan ya rasu bilal kuma ya auri abdulrahman bin auf shi ya aura ne yan uwashi wadda ake ce mata hindul haulaniya abdulrahman bin auf bilal ya auri kanwa ta abdulrahman bin auf ana ce mai bilal bin wa bilal bin raba sunan uwashi wa hammama sunan uwashi to yace wa bilal ne yamshi wara abu bilal yana tafiya bayan annabi sallallahu alaihi wasallama me yasa yake tafiya bayan annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya gaya ma ana sai ya gaya ma yace yukuriman nabiyya yana girmama annabi kenan girmama wanda yake wa annabi shi yasa sai bar annabi a gaba shi kuma yana tafiya bayan shi kenan yukuriman nabiyya an yamshi ila jabihi kenan shi bilal yana girmama annabi don wannan ba zai tafiya ba ila jabihi akan gehen shi kenan da annabi ya shiga gaba sai bilal dan girmama da yake wa annabi sai bai tsaya bai hau yayi tafiya da annabi gehe da gehe haka sai kuma yake bayan annabi to a cikin wannan tafiya dai kana gani ma cikin nan to babaran nabi bi kabari sai a cikin garkar nan sai annabi ya shuɗe ga wani kabari makabara haka abu ne sai ya shuɗe ya yi da fasa gurin wata makabara a cikin ƙato garkar ta abi dalha da ya zo gurin kabarin faƙama sai ya tsayi kenan sai ya tsaya ya tsaye bai ci gaba da tafiyar ba hatta tamma ilaihi bilal haddai tamma mina tamam haddai bilal ya wasala ilaihi har sai da bilal ya iso shi tamma cikawa amma dai da abin da ke ni hatta tamma ilahi bilal har sai da bilal ya isko shi kenan tun da yana bayan shi ko kenan da ya zo daidai wani kabari annabi sai ya tsaya da ya tsaya nan hatta tamma ilahi bilal ai wasala ilahi bilal har bilal ya isko shi kenan bilal ya isko suna tare ko fakala sai annabi ya ce wai haka ya bilal kai canka ya bilal hal tasma'u ma asma'u shin kana jin abin da nake ji ƙala sai bilal ya ce ma asma'u shay'an ni fa annabi ba na jin komai fa ƙala sai annabi ya ce sahibul kabari yu'azzabu ma'abocin wannan kabarin ana azabtar da shi fa wuji da yahudiyya da aka tambaya aka ce wannan kabarin wane ne sai aka samu kabarin wani bai yahudi ne fasara hadisi yana hadisi nan abin da ke karanta da mu fasara ta hukuku to abin da ke karanta da mu kalma mai wahala nan tamma nan wasala hatta tamma ilai bilal har bilal ya ƙara su yi kurumin nabi yana yana girmama annabi kenan yi kurumin nabi an yamshi ila jambi yana girmama annabi ba so ya tahiya daga gehen shi tabbar nazali hajjatihi ai kharaja li hajati kene ta yi biyan bukatar shi to yi wace kalma kuma ba wata ko to ma za su tafa da bilal hadis tarjama baban kenan ko almashe ma al-kubra wa ahli al-fadl tahiya da wanda suka yi shekaru da kuma abuta mukami da yake da nabi annabi yana jin wasu abubuwa wanda wani bai ji ba ko kuma ka takaita abin sai ka ce a babban abin da muke ganewa a wannan hadisin shine azabar kabari ai cai me yace sahibul kabari yu'azzab mu abuci wannan kabarin ana mai azaba kenan wani tafa da hadisi na farko azabar kabari na biyu tafiya da masu da wanda suka yi ka shekaru na uku tafiya da masu fadala ke na wani uku ne na warko ne azabar kabari na biyu masu fadala to inda aka samu aks in magana tafiya da masu fadala kenan a wannan ruwayin karanta ta in zaka yi tafiya da masu fadala ina ko masu suka yi ta shekaru mun kare dai na uwaye ko na uba mun kare ta mun ka hadisi ruwaya ta 44 mun kare ta to tafiya da masu fadala to ya za a yi shi ne fadala zai shiga ba ku duka ku biyo bayan shi eh a nuna annabi bila na bayan annabi ko to kenan to shi ne zan bi da san maga to shi ne aka samu akas na wani hadisai kuma suka nuna shi annabi in yana tafiya ya hana abi bayan shi kuma an samu sabai da dama wanda ba su a bayan shi yana zan buɗe sun ɗaya bayan ɗaya buhara daga wani na uku azabar kabari kenan ma istafa da wani hadisi muka ce azabar kabari da kuma tafiya bayan mai falala mai girma ko ya za a yi tafiya da mai daraja mai mulki ya za a yi tafiya to wani awwalin azabar kabari azabar kabari ruwayoyi da kai wanda zai ga hatta suna qur'aniyun ko kuma an su su rika nuna babu azabar kabari shi kuma azabar kabari kamar yadda wannan hadisin da kaga ya zo yace ma sahibul kabari yu'azzab hadisai wannan masu sharhin nan ma suka ce ruwayatul muta'addida ta zo a musnad na imamu ahmad wanda kuma dukkan su tsarigi ne sahihiya na da suke nuna azabar kabari da kwaida haka a wannan sahihaini buhari da muslim ruwayoyi sun zo haka a ashabu sunan duruwaye sun zo saboda kawai ita azabar kabari haƙƙun gaskiya ce da kwaida daga cikin ruwayoyin zan mu ƙara karanta ɗaya ko biyu daga cikin ruwayoyin da suka zo daga cikin musnad na imamu ahmad a nan sai wata ruwa ke cewa bainar rasul sallallahu alaihi wasallama wa bilal yamshiya ne fil baqiya fa qala rasul sallallahu alaihi wasallama ya bilal hal tasma'u ma asma fa qala la wallahi ya rasulillah ma asma'u fa qala ala tasma'u ahla hadhihi alqubur yu'azzabuna kaga ne yace sahibu hadhal qabr yu'azzab ga wacce ruwa kuma sai yace yu'azzabuna kenan kaga yawa ne ma a kabari ake musu azaba da suka zo da annabi sallallahu alaihi wasallam da bilal sun zo da hai sai annabi yake cewa bilal kana jin abin da nake ji bilal ya ce a a ban da shi manzon Allah sai annabi yake ce mai ma'abuta wannan kabarin wa ana musu azaba ga wacce ruwaya ma anis ne kata sai ce ya ani kuburi jahi ahli jahiliya amma dai can duk kubur ne na ahli jahiliya amma dai ita azabar kabarin har kubur bayan wanda na jahiliya ma in dai baka abin kirki ba annabi ya wuce ce wannan ana mai azaba da sababin mutsari wannan ana mai azaba da sababin gulma wannan ana mai azaba da sababin kaza da dogon hadisi kuma wanda abi dauda ya hudo shi kuma hadisi yana ɗaya daga cikin sahihai na abi dauda shi ma hadisin alis ne alis ya rawato hadisin inda alis yake cewa innan nabi sallallahu alaihi wasallama da hala na halal libani najjar wata ran annabi sallallahu alaihi wasallama ya shigo gona ta dabino ta badina ja da ya shigo wannan gonai fasami a sautan sai annabi ya ji wata murya ya ji wani sauti da ya ji wannan sautin fafazi'a sai haye ɗan razana annabi kai shi da ya ji sautin fafazi'a sai ya razana da ya razana annabi faƙala sai cewa wanda suke wurin sahabai wanda suke tare man ashabu hazir kubu su wane ne ma'abuta wannan kaburburai sai sahabai karu suka ce ya rasulillah wannan kaburburan nasu ma fi jahiliya ai mu a kaburburan mu an su mutane ne wanda a jahiliya suka mutu faƙala sai annaba a ke cewa sahaban da suke wurin ta'awwazu billahi min azabil kabar kai ku rika neman tsari da Allah da azabar kabari wa min fitnatid dajjal ku rika neman tsari da Allah da fitnar dajjal sai sahabai suka ce kalu suka ce wa min ma zaka ya rasulillah menene wannan kuma ya manzan Allah ka ce mu rika neman tsari da azabar kabari mu rika neman tsari da azabar dijal sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya fayyace musu yace innal mu'mina shi mutum in dai har mu'mini ne idza buki a fi kabari idan ya mutu aka zo aka sanya shi dan ramin nan an shakaru iza wuji a fi kabari mumuni idan aka sanya shi to kowa sai imagini shi ne a sashi idan aka sa shi cikin kabarin nan annabi ya ce a tahu malakun sai mala'ika zo mai daga an binne mutum bacci wata ke a yi ta'adda alhamma sabbi tuhu da kauri allah ka tabbatar da shi a tambaye da zamai to shi ne a wannan hadisi sahihi hadisi annabi ya ce a tahu malakun sai mala'ika da ya zo mai daga mala'ika ya zo mai ya tada shi fa ya ƙuri lagu sai ya ce mai makunta ta abudu wani ne kake bauta a can duniya tambaya ta warko kenan makunta ta abudu ne kake bauta a duniya sai ya ce fa'inin lahu hadahu fa'inin lahu hadahu idan ha Allah ya shiri mutuma ƙala sai ce kuntu a abudun la na kasance ina bautawa Allah kaga magana ta kai ta inin lahu hadahu in Allah ya shirye shi sai ce ina bauta Allah shi kuma shirye Allah shi da ihlasi da tauhidi mu gane nan ai mu za a da mu kawai ka hada ce mun rabu kamar jini kamar mi ana cewa azabar kawai za ta je ka duk bi shi da kamar in baka da dalili da ilaci wanda ke baka ba ta zuwa eh dan wannan wani wannan Allah sabbitu bi sauri eh sabbitu bi sauri ga mutum a ciki sabbitu bi sauri shi ne wani eh kenan fa idin lahu hadahu idan Allah ya shirye shi ko ya je da sa'a da tauhidi da ihlasi daga an ce ma kunta ta abudu me kake bautawa sai ce kuntu a abudullah na kasance ina bauta Allah shi kaɗai nan ya yi fasi ko fa yi kalu da kuma sai dai zarke siyo sai a ce ma kunta ta kudu fi haza rajo ba cewa ma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam aka rasu na shi sai a ce me ka kasance kana cewa a wannan mutuma eh mashhur za ka masu na me ka kasance kana cewa a wannan mutuma ma kunta ta kudu fi haza rajo eh fa yaqulu in mutumin Allah ya shirye shi mutumin kirki ne sai ya ce abdullahi wa rasuluhu wannan mutumin bawan Allah ne manzan Allah ne ya hautu da lafiya Allah tabbatar da mu da kawo sabiti dole amin ko to fa yaqulu bi abdullahi in Allah ya ce wannan mutumin wa da kake ci a wannan mutumin sai ce ai bawan Allah ne manzan Allah ne ke son biyu a wannan ruwaye ba ƙara wata sai ce fa ma yus'al an shay'in gairiha ba a tambaye shi wani tambaya in ba wannan guda biyu ba a wannan ruwa da abi daura na'am na ruwa ce ne ma kunta ta abu me ka kasance kana bautawa na biyu kuma ce mai me ka kasance kana cewa a wannan mutumin ba a kama ce ba a ma cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan in Allah ya shirye ka kai na kirkire ka ce Abdullahi wa rasulu sai ce fa ma yusalu an shay'in gairaha ba a sake ma wata tambaya bayan wannan in ka yi fa sai ka samu wannan kisan guda biyu sai aka ce fayanta luku annabi ya ce fayanta luku bihi ila baitin sai a doke shi sai a tsaye da shi wani gida kana lahu fin nari gidan shi tunda kowa mun yana da gida wuta yana da gida aljanna tunda suna nan masarkin kowa nan sai a tsoko shi fayanta rukubi sai a tsaye da shi ila baitin da zuwa wani gida kana da hufin nari gidan shi da ya kasance na wuta in an je fayu karu lahu sai a cewa wannan mutumin ha za baituka wanda ne gidanka kana laka fin nari amma shi a nan gidan wuta walakin laha a samaka amma dai ka ci sa Allah ya tsare ka wala maka Allah ya ji kanka ka amsa wannan tambayoyin ka yi aikin kirki da ilasi fa abda laka baitan fi janna sai Allah ya canza ma wani gida a aljanna da baka da baka ce wannan tambayar ba baka yi aiki kirki a duniya ba kaga gidanka a guda ne image bin wuta ya gani anan muminin sai ce fa ya kudi sai mumini ya ce da uni kai hegi hegi ce ce da uni dan Allah a bani hatta azhabu haqqun koma gida kun komo duniya fa abshir ahli ya je ba da labarin bayan gwana a rushe ainihin na yi fasi na tsira na hau cikin na tsira idan ka dan allah a bari in koma in ba da labarin ba da rushe sai mala'ikun nan sai su ce mai bai bani da sai su ce mai ko su kun nutsu nutsu zamna ba za ka koma ba ke na mana ya hau cikin na tsira ko kaga abin kamar zaka ga abin a filin da ya kyau ne shi ko to haka zai wakana tun da yanzu duniya da muke ai ita kanta mun ga yanzu alkur'ani da ake cewa an je ranar tashin kiyama ranar da kasa za ta faɗi labarin labarinta ai rana ta faɗi labarin labarinta me za yi ai filin in ji abin da kai a duniya ne za a kunna mata ne to yanzu duniya da ta yi duniya duk ba fasarun abu ya fasa ta ba yanzu duk ba kamera ba ake ajiyar da sms duk abin da kai a kuka nuna ma a duniya ma eh to to amma dai a can baya yanzu malamai can can can sahabai da suka wuce ai kaga suka yi imani da wannan abubuwan amma dai ai mu yanzu mun yi su gani yake yi ba tun da muka a duniya ba muka yayin nan ma ka ne da su su ga san daga aje da duk wani abubuwan da kai sai ta rika talaka ka dai da aka ce gaba duk girin ake duka duk lungu da kake da kana to balle kuma Allah mahalicci kenan daga da an kai ka kai mumuni gidan za a gwada ma ga yi nan ga azaba kai ne ne wadda gidanka ba dan Allah kan tsira ba shi ne zaka ce ina kun kuma ba su labari a ce da su sai na biyu wa inda kafir shi kuma kafiri idza wudi'a fi qabrihi idan aka aje shi a cikin kabarin shi atahu malikun sai mala'ika ya zo fayantahiruhu ya daka mai tsawa da tsawa za a ce mai fa yaqulu ma kunta ta'budu mai ka kasance kana bautawa fa yaqulu sai ce la adri ba sani ba fa yuqalu sai mala'ikun su ce la daraita wa la talaita ba ka sani ba daga nan sai da shi fa yuqalu lahu ma kun da zai son zame fa yuqalu lahu ma kunta taqulu fi hadha rajul me kake cewa a wannan mutumin namiji ne yake cewa kai shi fa yaqulu sai kafiri ya ce kunta aqulu ma yaqulun nas ina faɗin abin da mutane suke faɗi ya kasa kama sunan abubuwar su duke da yace ina faɗin abin da mutane suna suke faɗi annabi yace daga nan fa yadu rubu bi min iraqin min hadidin bayna uzunihi sai a samu wata guduma ta karke katuwa ta wuta a bigi tsakankanin kunnuwan shi fa ya siku sai hatan ya yi daga ƙara ihu ya su ma'aular halku dukkan halittai suna jin ƙarin da yake a kabari gaira sakalaini in ba mutum da ake ba da wannan wata na saka gaji ya zabura ko dabba ta zabura to ta ji an da ke wani da guduma ne a da ya kawo da bai kai da Allah ke yawa dan gidan da kowa ya shi shi Allah ke yawa kowa ya shi shi ga wata ruwaya ita ma ruwaya anas ce annabi sallallahu alaihi wasallama marra ala bagalatihi shahaba bi ha'idil libani najjar annabi ya shigo nan gona ta dabino ta bani najjar yana bisa bagalatihi alwana alfalarish da ya shigo ana tiya cikin gona sai aka ga alfadar fasahat sai ta yi kuwa alfadar ta yi kara an zo daidai wani kabari sai aka alfadar ta yi fasahatul bakala sai alfadar ta yi kara faƙalar nabi sai annabi sallallahu ya ce musu wannan ƙala da dai ta ji a guduma ce aka gudumo ne a cikin kabari sai annabi yake cewa sahabbai laula Allah ta dafaru la sa'altu Allah an yuslikum azabul kabar in ba dan ku fasa binne mutane ba da na roki Allah ya jiyar da ku azabar kabari da muna jin azabar kabari da ba mu ne ba jama'a ba sabin ne ba shine annabi ce in ba dan yau da a ina maza makwata a yi rafin zai makwata zai eh in ba dan ku hasa binne mutane bai ci annabi da na roki Allah ya rike shi yadda ku azabar kabari amma dai in Allah ya jiyar da ku da azabar kabari da ba za ku yi ba za ku binne matattu ba hadisi kuma na Abdullahi ibn Mas'ud wanda muttafiqun alaihi ne shi ma yake cewa innal mauta la yu'azzibuna fi quburihim hatta innal bahaima la tasma'u aswatahum innal mauta matattu la yu'azzabuna ana musu azaba fi quburihim a cikin kaburburan su hatta innal mauta hatta innal bahaim kai har dai dabbobi suna jin azabar da ake musu sai na kaga duk wannan ruwa ruwa ce sahiya kenan azabar kabari haqqun kawai sai dai mu ci Allah cika mana da imani kuma Allah ya kai mu da sa kuma Allah sai ya mu cikin wanda Allah ya shirya kuma annabi ne ya ce bai roƙi Allah ba da daga nan zaka ji an dalli wani ga wani kusan yanki eh da babu ne ba dan wannan daga mutun ya mutu sai annabi ce ku tambaya mai sabat Allahumma sabbit eh Allah ai a tambaya mai Allah ya tabbatar da shi bi kauli sabit kuma ka ganin ta akai fa innallahu hadahu in Allah ya shirye shi ba ka haddace abin ba ai mutane suna ka haddace abin ne ba haka cewa ne ba aiki eh duk wannan talkini da ake ma duk zance ne duk wani talkini zama kawai ka yi aikin girki ne ka yi hilasi kuma ka Allah ya tabbatar da kana cikin wanda yawa da kana cikin lazina amu to kenan wannan nau'i na nawa ne muka yi nau'i na na biyu azabul kabar ko ita wajibi ce sai ma su tafadi na biyu menene girmama suwaye manya kibarisin kibarisin muka ce uwaye sun wata ko mun sa uwaye su ga yadda ake tafiya da su mun ka hadisi farkon karatu na 44 na wannan ruwaye da a ba ku rera yadda ya to kenan a cikin wannan hadisin kenan zan mu gane a cikin sharhi gane na adal nufrat duk sharhi zaka ga daga cikin sharhin su da kuma rashid bad sharru adal nufrat sai yace fihi istihbabul shi bihi istihbabul mashayil mafdulu wara alfadil kenan wannan hadisin yana kama mu istihbabin wanda aka wannan mai fifiko wanda aka yi wanda ba mai daraja shi na gaba karanci karamin yayi tahiya bayan shi kenan wannan hadisi na mun farko kenan duk mai daraja yana gaba karami yana bayan shi mun gane wannan tun da ga ai an ce nan bilal yana bayan ko annabi yana gaba kenan zai gane nan kuna tafiya da duk wani wanda yake shekaru ko wanda yake fadala kenan ya zaku da yi ya shiga gaba kai kana bayan shi sai eh ko mai kudi ko mai mulki ko mai ne shi ne cewa fihi istihbab kenan hadisi yana nuna ma yana gwada ma istihbabin shi al-mafadul wanda aka yi darajar wara alfadin shi ke bayan mai darajar sai ya ce a cikin shan ya ce amma dai iza ka raba hulfadin idan shi mai darajar ya ce zo mu jeru to ba laifi yus ta haɓa imtisalin bai raka ba tafi in ku bi kuna taya da kai sai babba ya ce a a wani zo mu jeru bai tare to sai ka ba abin da yake so ku jeru tare a wani kancan musulmi da ya mun gane ko to duk magana inda take shi wannan masu sharhi daga cikin sharhu sahihul adab al-mufrad shi da yazo bai littafin sharhu sahihul adab al-mufrad sai ya kawo hujjoji ya ka hadisai wanda suke akis din wannan daga cikin magana da yi sai ya ce wakala ibnu mas'ud la yaqbalu an yamshi wara'ahu ahad kai yace bal kana nabi sallallahu alaihi wasallama kazalika yace a cikin sahabbai an samu abdullahi dan abbas abdullahi bin mas'ud in yana tafiya bai ya rawo ya tafiya bayan shi shi ba aibakon mutum ne kuma da suka zo bayan shi tabi ai kenan bai ta iyaye ra yana gaba ana bin bayan shi kai sai a ƙarshe sai ce ma hatta annabi sallallahu alaihi wa sallama bai yarda in ana tafiya a ta yi bayan shi na hanawa ya kawo ma ruwayoyi kuma wanda ga yanar sahihai wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama in ana tafiya sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ku yi mi ku yi mi ku koma bayana daga dogon hadisi wanda ya kawo hujjoji da kuma hadisin Jabir dan Abdullahi al-Ansari dogon hadisi ne zamu kai sama sama Jabir dan Abdullahi al-Ansari yake cewa zamu ga ko hadisin hadisi ne shi ma ya zo gurare da dama hadisi ne sahihi Jabir dan Abdullahi al-Ansari yake cewa babana da ya mutu ya bar mun bashi mai yawa na dabiru a cikin ruwaya ne da wani na cewa baban shi da ya mutu kun san baban Jabir dan Abdullahi al-Ansari an kashe shi a ina jabir bin abdul asari ba mashi a kashe shi a gazawatul uhud ya samu shahada to da baban da shi ya mutu yana da kannu mata da dama sai duk sai duk shi baban sai dama yayi wasiya da jabir ya rike wannan yara kannu gare mata da yake sai aka ce ya rike shi ko baccin wannan sai aka samu baban ana bin shi bashi na dabino kamar irin bashi na manoma da ake sun da su manoman dabino ne kamar yanzu ba ana amshi mala ya ci manomi benedict manomi ko sai ba da ya san ya shi buhun wake bi haka wurin zainabi ya ce zan biya ka kuma allah da ya ba da ya bi yana kage da mai shi shi kuma yana so ya biya shi in an yi damuna ya biya shi to haka aka yi baban shabir bin abdullahi ansari ya amsu bashi mai dabino da ya amshi bashin dabino bai biya ba an shiga zuwa kudu wai hadisi ne dauko daga harika mu je shahid ga abin da muke nema mu shahid da muke nema ne ba da annabi bari a kai bayan shi to kamar je shahid ne muka dauko hadisi daga sama to jabir bin abdullah ansari yace baban shabir ne eh a ruwa yake cewa wa taraka abi alayhi dayna min at-tamri fashtadda alayya ba'du gurma'ihi fi taqadi babana ya bar bashi da yawa na dabiru da ya amsa a gurin mutane to kuma wanda yake bin bashin sai wa'ansu suke taka suke matsa mini sai na biya bashi dalili wanda yake fa'ataitun nabi sai na zo wata ran gurin annabi fa qultu ni cewa annabi inna abi usiba yawm kaza wa kaza baba ai annabi ka san da baba na yayi shahada ranar kaza da kaza kene na ni baba na ya samu shahada ranar uhud wa alaihi dainu min at-tamr amma dai babana ya bar bashi fa na dabino a wajen mutane wa qad ishtadda alaihi ba'da gurma'ihi kuma an samu waɗanda suke bin bashin sun dame ni fit taqali sai an biya fa uhibbu annabi nazo neman alhurma ne ina so to ina ne ka taimake ni alaihi akan wannan masu bashin ka je ka dan ba su magana su dan dakata har zuwa in mun yi wannan girbi na gaba sai in biya su kenan shi soke annabi ya tambaye alkurma kurma su ba shi sai dan sai daga mai kawa a yi girbi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu damuwa sa'ati ka wasin nahar zai je gidan naka mu je gurin su tsakiyar rana kamar wajen kan azhar haka annabi ya ce zai je ana nan annabi sai ja abubakar da wa'ansu mukarrabai nashi sai suka je gidan jabir jabir da ya san annabi sallallahu alaihi wasallama zai zo gidan shi har ya zo cewa matan shi to yau za a yi babban bako ki daidaita ki girzo kake wani abu kake wa annabi magana kake wani magana dai wanda annabi zan mu da tunda zaka yi babban bako ai ka zo ka kinta gida ka ai kaza ka ai kaza dai kin da matan shi kake wani abubuwa wanda zan mu kinta manzon Allah ka ai kaza ka ai kaza ga ga matan shi jirin kaɗai sai ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo unguwar su jabir da ya zo da shi da abubakar da kuma wa'ansu guda biyu umar bin haɗar sauran a ruwa bai hudu sunansu ba da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo to jabir ya daidaita mai shimfiɗa ya sa matar ta yi shimfiɗa an yi matala an ka an ka wannan wisada matashin kai dai an aji annabi sallallahu alaihi wasallama ma da ya shigo gida sai ya zamna a kuma lokacin kai duga ne da ya kwanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamna anan sai barci ya doke shi jabir dan abdullahi al-ansari da ya ga barci ya doke annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma wani maulalahu a nan gurin kamar wani barnabawa shi da ke ta shayi sai nuna mai wata anak akuya kamar aka ce anak akuya a shekara da sai ce kamo ta da gauga mai yanka ta mu gyara ta ka annabi ta shi shi yace zan kama ma mai dadi a kayan akuya an shekara ɗaya da gauga suka yanka ta suka hede ta aka yi gaugawa aka dafa ta kan annabi tashi jabir da abdullahi ansari yake cewa wannan maula mai kama mai aikin yace kuma ka kawo ruwan alwala ka haije dan al'ada annabi sai daga ya tashi daga barci farko abin da yake kira a kame ruwa ya alwala kuma wannan abincin ya gaya mata shi ai sauki a kare a daha ina so Allah sallallahu alaihi wasallama daga ya tashi ya ga wannan abincin a gaban shi kuma yanda faɗin da aka yi haka haka da aka yi haka gane ya ce da a daidaita komi aka daidaita komi aka dafa aka yanka akuya aka yi komi aka kare annabi yana ina yana ina yana gidan jabir yana yana barci to annabi falka wanda yake kamar yadda jabir din ya wadi da annabi ma ya falka sai ya ce ifi ne bi tahurun a kamun kayan alwala sai aka annabi kayan alwala kamun jabir ya san za a yi wannan sai aka annabi da aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallama kayan arula sai jabir yace fallan ya furu min duhuri hatta wa da atul anaka indahu bai kare arwalan na ba wannan akwai da aka dawa dinin na kasa girkin na aje gaban annabi annabi yana kare alwallan ma fa nazara ilayya sai ya kalli wannan girkin fa kala sai yace ka annaka kad alimta hukuna lillahi kamar ka san ku yadda nake sallama ka kan ka ta muliyar eh kamar ka san ku yadda nake san nama a nan annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce a kirawa abubakar sai ce udu abu udu li abubakar to da abubakar yana da annabi shiga bacci shi yana waje sai ce a kira abubakar a kira abubakar da kuma wanda suka rako shi umar ya ce a kira su da a kira su gaba ɗaya sai suka zamna sai ke cewa fadaraba sai annabi suka sa hannu kamar a cin abinci wa kala bismillah ya ce bismillah kulu sai cewa su abubakar ku ci fa akalu wa hatta shabi'u suka ci wannan naman na akuya suka ci suka ci har suka koshi ya ce duk ɗan unguwa sun zo suna gidan jami'a suna kallon annabi ya kasance kallon da suke wa annabin soyayya annabin sun yi son kallon annabin da kansa ma annabi ya fi gidan jami'a kenan an kare wannan ko da aka kare wannan sai annabi ya an kare kenan ci abinci ko sai aka ce aje gidan wa aje gidan wa yawwa aje gidan waɗanda suka ba su ɗaga kafa ba suna cewa sai an biya su bashin baban jarumin da biyu da aka tashi sai aka je gida kenan zai ka ɗauki kama an zo ina an zo gida to lokacin da aka tashi shine fallan ma faragu kama wa kama ashabu fa haraju bayna yadayhi sai da aka tashi da jama'an nan gaba ɗaya ga 'yan unguwa gaga za a je gidan wa wannan wanda za a ɗauki bashi annan annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka tsaya duka bayan wa bayan annabi sai annabi ke ce musu hallu zahari lil mala'ika ku bar bayana ni ba tsaya bayana bayana mala'iku suke tsaya kan mu jiru ku shiga gaba ku mu tsaya gefe da gefe kenan kaga wannan hadisi sai annabi ke nuna ba a tsayawa bayan shi an tsaya yace hallu zahari lil mala'ika ku bar bayana mala'iku su tsaya kaga ba tsaya bayan shi ba a nan dai isa ƙarshe dai wani hadisin har aka je kenan suka tsaya bayan annabi sallallahu alaihi wasallama sai aka je na aka je gurin yan bashi aka wuce ba ne a cikin misali aka ce kai ka yi wa shafin haƙuri ila mai sarata har ya zuwa ya samu sauki in an yi girbi na bane biya ka sai ce a a wala ya haƙuri ba ba ana bi fa'ida ni ba na haƙuri ba amma da ya ka hujja sai ce ma ana bi fa'ida ba na haƙuri ba ya ce ai almalu ne a tiya dama wannan dabino na marayu ne bai haƙuri ba ko ya da hujja ya ce bai haƙuri ba to ya sa yi jabir kuma jabir aimi eh an daga mai magana ko to anan sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa jabir jabir hukuma gida da shi da binin da ya masu ra wanda ke ci na iyallanka je ka ka auna mai shi Allah ya biya ka mun gane kenan in tiya goma ya ta wurin kila dan da binin shi kilo kaza ko ba zan can a yi je ka ka aunawa ka rarrage bashi Allah zai biya kawai adam abin da ya gaya jabir sai jabir ya ce shi ba ta yi kuma lokacin na azahar da yi sai annabi sai suka ci gaba zuwa su yi annabi ya ce abubakar ya abubakar a salatu na kai masallaci jabir kenan sun ta yi dawa eh shi ko ya daga bai daga ba ya je dogo mi a wanda ya dogo bushe dogo kuna dogo a auna ne kan shi ya kwashi kenan duka abinci gidan jabir misali suka shiga aka hudu da binin da yake gidan jabir jaru dan abdullahi al-ansari ke cewa nake aunawa nake auna da biyu sai ke karewa sai da aka biya wannan mutumin bashi gaba daya Allah ya sa mu albarka aunawa yake aunawa yake auna yake mun bai kare ba jaru yake kama kai na ga abin da bashi wa maki sai da biya auna hankali ka ba ni bashi kilo kaza yake ya cika ya cika kuma da biyu bai kare ba shi ko duk wani dan kilo kamar misali duka na gidan shi na cin gida ne da biyu ne ajawa mai tsadar na madina duka kaɗan ne a gidan shi a cikin zaɓen shi duk ya auna wannan mutumin da biyu bai kare ba ya biya shi bashi shi gaba ɗaya auna ne ya na kaga wancan magana da alaƙa da ya ce allah zai biya to jabir ana karewa ma sai ya ce sai na kibta da gudu ka annabi shirar kamar walƙiya da shi gudu annabi sallallahu alaihi wasallam an kare sallah kenan da ce annabi ai allah ya biya bashin nan allah ya biya bashin nan aunawa nake da biyu da karewa na biya shi gaba ɗaya kuma da biyu da sura a gida har annabi arwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Umar tambayi Jabir ya aka kare da wannan dabinan yace an biya in annabi ya ce Umar tambayi Jabir ya aka kare sai Umar ya ce ai annabi tun lokacin da kace Allah zai biya ni na san Allah zai biya ba sai na tambaye shi ba a da dai a shahidi an kare ba shi garwa ya Jabir to anan mun kawo da kisa me muke nema me muke nema da makawanin rai hallu hallu zahari lil mala'ika ku bar bayana da mala'iku kenan nan zaka gane kenan annabi sallallahu alaihi wasallama shi ba ali ba abun bai shi kenan shi mai wannan shari na sayyid adam furad sai ka wannan hujjojin yace kenan kaga wannan hadisan kamar an sami an samu an samu hadis baicin wannan kuma sai ka hallu ruwaya ta amru dan asi shi ma amru asi dan asi ya kada isnadin hadisi wanda annabi ya hana abu bayan shi kuma hallu sai ka ruwaya mata sai wannan hasani ulfaru rashidin umar bin haddad ruwaya ubay bin ka'ab ubay bin ka'ab ya ɗaya daga cikin manyan malaman mai ɗaya daga cikin manyan malaman sahabbai ubay bin ka'ab su masu kutabu wahayi masu rubuta wahayi ubay bin ka'ab da su zai da su ko to ubay bin ka'ab zamanin umar bin hada babban malami ne na ba da su wata ubay bin ka'ab yake tafiya da almajirai shi sai almajirai nashi suna baya shi yana gaba sai suka zo wuce gurin umar bin hada umar bin hada da ya gansu masu yi ubay bin ka'ab da sanda shi ne ruwa yake cewa ba za haɓa bai asa ihe ubay bin ka'ab yake cewa ma haza ya amirul mu'min menene wannan ya amirul mu'minin sai umar bin haɗabi ke cewa ala alimta baka sani ba haza wannan abin fitnatul lil matabu fitina ce ga wanda ake bi mazallatul litabi kaskanci ne da wanda yake bi kamar kai babba da kudi ko ne wani abuwa sai umar bin haɗabi ya ce kai ka shiga gaba kullum kai a gaban ke fada suna bin bayan ka fitina ce gare ka kaskanci ne ga wanda suke jima ne fitina ce gare ka ne ke ne zai sanya ma girman kai da jiji da kai in kai wani iko ne in kasa kuma ya za ka yi kuma mazalla ce littabe shi ne min an kaskanta shi kuma har lokacin ruwaye sai dina alibi da abin alibi wata ne yana taya shi ma ana bai shi ce a ku zo mu je mu kenan wannan ruwayoyin da dama da suka sai suka ce ya ci karo da wannan inda shi annabi nan yana tambaya kila da nabi shi sai suka ce kamar sharhi imamu nawawi da yazo sharhin wannan sai nuna abin an doke shi ne akan karafiya babban mutum in zai yi irin yadda muke yi yanzu a sa shi gaban moyon goma muna bin baye shi wannan mafaruki abin da yasa suka hana kuma saboda shuhura yake kawowa me shukura kenan zaka samu kai kaga kai ba wani abu ne ba in ka zamanto kai ba wani abu ne ba daga nan girman kai zai huta ihlasi zai fita don wanda suka hana wannan in ka auna kuma ka gani wannan malaman namu da suka huce wancan manyan malamai wanda suka yi wannan rubuce-rubucen da muke karanta yanzu har yanzu muna musu addu'a ya suke su ba wanda ya san su bustan shukura daga cikinsu da kwai ake cewa imam ahmad ne kowa ne duk wani lungunan garin siyasa ne me yasa sai lungunan garin su duk wani inda zai fi kwana ka a gan shi ya sani wani yana yau a garin su bai so ya fi babban titi ma da za a gan shi duk me yake wanda ta kwalance kamar su kusa san shukura a san su a tara musu jama'a cewa ne zama ke namu mu yanzu mai girma da a yanzu da malimcin da aka maka lafu da mai mulkin duk ya ke ko ai ne aka maka lafu yanzu kawai ka sha rabu ne ka yi menene ana shugaba ana kaza ka shiga gaba wajen mutum da suna maka ko inda sun da ka gani arewa wajen ishirin suna maka kana gyara gari nan kana gyara gari duk haka ne ba to wannan abu ne yake sanyawa shugura yake sa ya sanya ma girman kai ne wannan malaman da suka wuce da can duk ba su yi haka ba ki in sun ga kana yi ma hana ka suke dan tsoron kan wani girman kai a ce su wata tsiyaye bisa san wannan dalilin wannan kuma sai Allah ya daga su wajen aiki da suka yi sun yi shi cikin wahala babu yanzu duk wannan littafin lokacin da suka rubuta wannan littafin da nake karanta yanzu wannan malamin imam buhari ya shirya su shekara nawa dubu da dari biyu da hamsin da wani ɗari da shidda to da ya rasu a zamanin shi duniya ta ci gaba eh da me ake rubutu mu yanzu ba kawai kana bisa kujera irin wannan ne ba kake research in kana juya kana shan kilo ka rubuta wannan ka shiga research ka shiga internet ka dauko wannan ka dauko wannan nan shi nan lipton nan kaza nan kaza ba haka ne mutum malaman da zamani suke research yanzu eh to su wancan ba su tuwon kirki ba suna bisa karagumi a bisa ci da bido da ruwa bisa ragumi in zasu yi research su dauko wani hadisin ko wata mas'ala su dauko ta a kafa a sayyida zan su tashi daga nan har zuwa maradin misali a sayyida a doke ne su amsu ta to mu kuma yanzu kana haka ne kana jiya ana ne kuma alinta da hadiman ka kana yi to da wannan kaga imanin nasu da namu ba dai ne eh yanzu ga a karatu ka tara ka tara amma ne ba ihlasi ba kimani su kuma dan su yi abun ne da ihlasi kaga sun mutu zaga malami ya mutu shekara dubu da wani abu har yanzu ana mai adda har yanzu ana mai adda tunda ka karanta littafin shi ka mai adda ka yi ne a yanzu amma da zamanin yanzu ka yi ta research din da ka mutu amince da research din naka din research din da zaka yi ahadari ma yi shi adali wannan arba'u da nawiya kai ta research din mai mutu naka da kura ne mai na musulunci adali ya yi shi ko arba'u da nawiya yi shi tun da ka ɗauka mai ahadin ya tsaye ya yi shi ba a san shi ba in ka ɗauko da mai taddawa tashi da taddawa da menene abin da zai rubuta da menene da mai duk wasa'il inna na takarda babu wani a fata aka rubuta wani a kashi aka rubuta wani abu aka rubuta wani in ka ɗauko shi in ka auna shekarun shi ka auna abin da ya rubuta sai ka ga wai shekarun shi imani ina ma yi wannan abu tun da ba kayan aiki an da ka aiki wannan da ka shiga yanzu mu je karatun addini misali yanzu ka riko da karatun addinin da nake karatun musulunci ma da ake duk rishashi yanzu a da ina zaka samu hadisi wani hadisi wani hadisi wani hadisi wani amma da yanzu mutum zai zamna ya rika tabbaya ma hadisi buhari lamba kaza na lamba kaza na lamba kaza na lamba kaza ai abin ne an sauƙaƙe shi yana cikin yi maktaba shamila yana cikin intanet yanzu da kwai bahasin nan daga na zo na sa farkon hadisi sai ba ka shi gaba ɗaya kawai mu guda zan sani hadisin sai ya baka shi da reference din shi gaba ɗaya yana cikin kaza yana cikin kaza yana cikin kaza yana cikin kaza to kaga abu ya zo mi amma dai babu mi ba imani da ihlasi isa magana amma da su wancan sun sha wahala amma daidai ne da imani da ihlasi dan Allah suke yi dan wanda ko taba su kai suka daga hannu suka ce kaza ba sun yi addu'a ba an huce gurin amma je mun ayi ta turawa ayi ta turawa ayi ta tura kai shi tunda kowa ai san duniya eh ba kowa wani majority yanzu eh majority yanzu mafi yawan malaman kan masu da awar sunna kamar da basu da awar sunna kowa sai ya hau mota mai mi ya shiga gida mai mi ya dora mi a ta ya dora kaza ya dora kaza ya dora kaza to sun duk babu wannan to shi yasa su ba su bari ko tafiya yake abu ba da su dan me suke nema lahira suke nema in sun je wannan tafiyar ta kabari daga an wuce an wuce gurin domin kuma yanzu dai sai Allah ya shi kawai dai mu dan rike dan tauhidin nan da la ilaha illallah mu bar shirka mu cika sallah guda biyar amma dai duniya da mu da wancan azanta Allah da Allah eh eh kawai wannan tauhidin zaka rike kai dai kake shirka sallah biyar kake wasa amma dai da wannan salfu salu da suka wuce wannan da suka wuce da mu ba ne ba duk wani abubuwa yanzu daga baki ne eh duk mutum zai zai kiya ma ya gyara gare in kaje ka a wuce gurin nan ta Allah da ne duk wanda ka rabe da shi sai Allah ya yi eh ana sa duniya ba ta karewa ko doshi duniya da kwai da kwai na kirki amma dai yanzu baka ga mu da wanda magabata da suka huce kawai duniya ce ake so son duniya muke sai da Allah cika mana da da imani hadisi na kawai ya tsaya ba kenan darasin wannan ya kare na wannan hadisi ko kenan kuma shiga baban gaba kenan darasi dai uku muke doka mun ga azabar kabari wajibi ce kuma ga mun ga tafiya da manya da masu shekaru tahiya da uwaye yayi sai ka koma ruwaya ta 40 da hudu a babu rira ce in zaka tayi da babanka kuna tahiya kaka shiga gaban shi kaka kiraye sunan shi in kun je guri kaka zamna sai ya zamna sai dai in tahiya za ku yi ga haka jere sai dai in shi yace ku jeru da babanka tahiya da uwaye haka sai dai in yace zo mu jere haka ko kuma tahiya da ake inda za a shiga ana tsoron wani abu a gaba ko taka wani abu ko wani abu kai zaka shiga gaba kamar gidi ne kai wannan haka ne tafiya da uwaye tafiya kuma da masu fadala in aka ce masu fadala muka ce wanda sai yi ga fadala ko mulki ko ilimi ko kuɗi mutum zai zama to kai ne mai shekarun amma dai kayan a gurin tantan ko misali to irin wannan ko sun tsaya da su yare su kuma tsaya da su aka ce yare su ma girmama su ake suna ne suna gaba kai ba ko amma dai sai kuma imam nawawi ce amma dai makaruhi ne saboda in mutum ana mai wani za a sanya shi za a sa shi hura zai zama to shi ba wani abu ne ba kenan sahabbai su yake tiya da su daidai wani da suke tiya da mutane da malamai da suka wuce ba su tsaya a musu wannan take kana gaba kana gaya da gari kana haka jama'a waje shirin suna mun bayan ka kai malam su ta da ya kusa yana da wannan shine ai umar bin adam kace gawa ya ga ubay bin ka'ab sahabi ba fa malami ya biyo shi da sanda ya ce kai wannan fitina ce ya hana shi amma ne a ce abin a ka'ala karahiya ne makaruhi ne ba mafallaki ne ba makaruhi ne in an ma wanda in kayi makaruhi kan tun da in kabo na kuce ai ta aka wa bilal yamshi wa ra'u bilal yana taya bayan shi kenan aka dai kai babba ka so yadda ake son kana gyara ga ana bin bayan ka ba wani babban zunubi ne ba kai kai amma dai abu makaruhi wanda tabi'ai ba su san wannan amma ne in ka san ka kiyaye suka ce malamai girman kai da ya shiga ka ba ba laifi ne ba kai babba in kana da yafa da suna bayan ka kana gari gari amma duk wanda zai wahala subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayka da fata abinda muka karanta Allah ba mu ladan abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana ba mu yi ba ruwa ɗaya muka yi hadisi ɗaya aka yi fasara sai an kara tashi ko yayi ya wuto to Allah taimaka Allah taimaka